الله على النبي الكريم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء أنسجوا رحمكم الله باب تمن المريض الموتى باب بور مرة لافيا wato ya rika burin mutuwa ba da lafiya ya rika burin mutuwa to menene akan wannan hadisuna adamu hadisuna shubatu hadisuna sabitul bunani an anas ibn malik radiyallahu anhu sabitul bunani ya kabo daga anas dan malik radiyallahu anhu Allah ya da shi ya ce ƙalar nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ya tamanna yanna a hadukumul mauta kaɗayan ku yi burin mutuwa min durrin daga wata cuta a sabu da ta same shi fa in kana labudda in ya zama ba makawa abin ya dame shi ya ji wato rayuwar ma ta ishe shi to in ya zama ba makawa fa'ilan yana son mai aikata haka to fa leƙul ya ce allahumma ya ubangiji ahayini karaya ni ma kanatul hayatu khairan li muddin dai rayuwa ta zama ita tafi alheri gare ni wata wafa ni kamar tadda ni idza kanatul wafatu khairan li idan wato wafatin ya zama shi ne mafi alheri gare ni ma'ana dai duk abin da ya fi alheri ya ubangiji kai min shi حدثنا آدم حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال قيس بن أبي حازم يشي دخلنا على خباب wato mun shiga gun khabbab babu sahabi ne khabbab bin al-arat kenan eh yace mun shiga gun khabbab na uduhu mun je mu gaida shi bai da lafiya wa qadik tawa yayi lala sab akayatin har lala so bakwai fa qala sun sai sai ce inna ashabana allazina salafu wato wato abokanmu wanda wato suka shuɗe mazau suka shuɗe suka gabace mu walam tanqusumu duniya eh duniya ba ta tauye musu komai ba wa inna mu dai asabna ma la najidu lahu mawdi'an mun samu abin da ma ba mu san inda za mu ajiye shi ba illa turaba sai dai a cikin ƙasa saboda yawan abin da muke da shi saboda eh eh walaula annan nabiy sallallahu alaihi wasallam yace ba dan annabi sallallahu alaihi wasallam na hana ya hanaye mu ba an nad'uwa bil mauti mi addu'an mu mutu to la da autu bihi da nayi addu'a da mutuwa in ce Allah ya karbe ni sun ma ta nahu marratan ukhra yace sai muka kuma zuwa masa muka koma masa wani lokaci wa huwa yabni ha'idan lahu yana gina wata katangarsa eh fa qala sai yace innal muslima haqiqa dai musulmi la yujaru fi kulli shay'in ana ba shi lada a dukkan abin da ya na alheri yunfiquhu da yake ciyar da shi illa fi shay'in kawai abin da ba za a ba shi lada ba a kansa sai dai cikin abu ya ji alhu fi hazi turab da zan ya sanya shi a cikin wannan kasa ma'ana gine-gine abin da kake da shi ka sa kana ta gine-gine wani babu ladan da za ka samu ba lada a ciki حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب ان الزهري قال اخبرني ابو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف ان ابا هريره شو ابا هريره قال يجي سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم ناجي من الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا cewa lan yadkhula ahadan amaluhu aljannata ba daya da aikinsa zai shigar da shi aljanna kalu sai sahabbai suka ce da manzo Allah wala anta ya rasulullahi ko kai ya manzo Allah qala la yace ai babu wala ana ko ni illa an yi tagammada ni lahu bi fadlin wa rahmatin sai dai Allah ya lullube ni da fallarsa kuma da rahamarsa ku dai fasadduju ku katartar ma'ana duk abin za ku yi ku yi kokari ku yi aiki daidai ku zama katari wa qaribu ku kusantar wala yatamanna yanna ahadukumul mauta kadai ku yi burin mutuwa imamu husina in dai ma bai mutum ba aka ci gaba da raya shi imma ya zama mai aiki ne kyakkyawa fal allahu ya zadu khairan mai wace shi cikin aikin da yake kyakkyawa ya ƙara aikin alheri kaga ya da samun alheri ko imma musi'an imma ya zama wanda yake mai munana aiki ne to fal allahu ya sta'atibu to mai wace shi a cikin rayuwar da zai ƙara to ya kuma nemi yarda Allah ba na utu ba na dawowa ba wato na neman yarda ne cikin rayuwar da zai yi to sai ta istighfari har kuma ya nemi yadda Allah ya yarda da abin da yake حدثنا عبد الله بن ابي شيبه حدثنا ابو اسامه عن هشام عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال عبد الله بن الزبير يشي سمعت عائشه ناجنا انا عائشه رضي الله عنها الله تجي تقال تشي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ناجي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند shi yana jingine ya dogara ilayya gare ni wato yana ya dogara da ni ya kuli yana cewa allahumma gafirli allah kai min gafara warhamni kai min rahama wa alhiqni ka rizqar da ni bin rafiqil a'la da jama'a madaukakiya hmm. babu du'a al'aid lil marid babu addu'a wanda ya je gaida mara lafiya wa qalat aisha tunana aisha tace wa qalat aisha binti sa'ad aisha yar sa'ad tace ya ta karbo an abiha daga babanta qala annabi sallallahu alaihi wasallam babanta yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace allahumma shfi sa'adan allah ka warkar da sa'ad حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا ابو عوانه عن منصور عن ابراهيم عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها masruq ya karbo daga nana aisha Allah da ita nana aisha ta ce annabi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kana ya kasance idza ata maridan in yazo gun mara lafiya ya gaida mara lafiya au utiye bi ko kuma aka kawo masa mara lafiya kala sai ce azhibil ba'sa wato ka tafi da wannan wato cuta wannan tsananin cuta rabban nasu ya ubangijin mutane ishbi ka warkar da shi wa anta shafi kai ne mai warkarwa la shifa'a ba waraka illa shifa'uka sai dai warakarka kuma ka warkar da shi shifa'an waraka la yugadiru sakaman wanda ba zai bar jinya ba ko kaka take eh qala amr ibn abi qaisin amr ibn abi qaisin yace wa ibrahim da ibrahim bin dahman dan dahman an mansur ya karbo daga mansur an ibrahim mansur daga ibrahim wa abin duha da abin duha shi kuma ce za u ce bil maridi to ruwaya su kenan kuma suka ce idan aka zo manzo Allah bil maridi da marar lafiya wancan kuma cewa yi za a ta maridan au utiye bihi to su kuma a ruwaya su za utiye bil maridi idan aka zo manzo Allah bil maridi da marar lafiya wa qala jarir jarir yace ya karbo an mansur daga mansur an abin duha daga abin duha wahadahu shi kadai wa qala shi kuma abin duha yace iza a ta maridan idan manzo Allah ya zo mara lafiya ya je duba mara lafiya babu wudu al'a'id lil maridi wudu ko wudu ya samu to babu wudu'i babun alwala al'aidi mai gaidawa lil marid ga marar lafiya eh حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال محمد بن المنكدر يجي سميت جابر بن عبد الله ناجي جابر بن عبد الله رضي الله رضي الله عنه ما الله يرضى سو قال يا دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يا شيغو غري ني انا مريض ني كو وقتين بان da lafiya fatawadda sai manzo Allah sai ya alwala fasabba alayya sauraro alwala sai kwara shi a kaina auƙala ko kuma cewa yi wato subu alaihi manzo Allah cewa yi ku zuba masa ku zuba ruwan a kansa to fa aqaltu shikenan da aka yi haka shikenan sai na kuma sai na sai na zamana na wato na farka ma'ana na samu yayewa cutata eh fa qultu sai na ce ya manzo Allah la yarusuni illa kalalatan ba mai gado na sai gado na kalala eh kalala mun yi bayanin sa a gurin tafsiri fa kaifar mirasu to ya gadon zai kasance to fa nazalat ayatul mirasi sai ayat mirasi ta sauka to wancan mun yi na kamar yadda ce kalala mun yi bayanin gadonsa mun yi shi ma a cikin risala karatun da muke na talata talata kuma a cikin tafsiri ma mun yi shi wato kasu gado da kalala abin da ke cewa gado kalala da kusa wato gado ne ake yinsa da da kusa magadan zai zama babu uba babu da a ciki ba uba babu da a ciki da saboda haka gado ne to shi ne ake ce masa ana yin gado da kalala da dakusa abu ne wanda yake ba wani faɗi ne da shi ba amma ga gado ne da rikitarwa a cikinsa da kuma galibi irin nan da ya faɗa dai kawai za a yi amma rike shi zai wahala a irin taruwa ce sau ɗaya yawanci irin wayannan karatukan kamar su gado ma kansu jimlatan mai iya riƙe shi sai dai kawai wanda ya zauna a zaman yin karatu in ba zaman yin karatu mutum ya zauna ba don a yi masa karatun gado hiwu ya huce to zai wahala a ce ya riƙe karatu dole mutum ya zauna ya zaunu don karantar wannan harkar gadon yanzu ka kamar misali sanda muke yin wato risala a ran talata sanda muka faro babul miras wa'yansu duk abin za ka gansu a rubuce suke amma in aka zo fassarar za ka ga abin da za a fassara duk babu shi a rubuce yanzu misali an ce babul fara'id a fassarar sai ka ce haza babul fara'id wannan babul fara'id ne sai ka ce haza babun yuzkaru fiye hamsatun babu ne za a mace guda biyar an faɗi guda biyar ɗin a nan ka ga ba a faɗe shi ba wannan biyar ɗin dole kawo su za ka yi da ka eh in kuma aka zo aka ce masu gado mutum goma ne maza to ka ce alal tafsiri amma alal ijmali kai ko amma alal tafsiri za ka ce sha biyar ne to kaga shi mai littafi ya kawo ma goma wannan cikon biyar din da za ka kara da su da ka za ka kawo su idan an ce masu gado mata mutum nawa ne za a ce mata masu gado mutum bakwai ne kaga alal ijmali kenan amma alal tafsiri mutum goma ne mata goma ne suke gado to kaga wannan cikon ukun da za ka kawo su duk ba a rubuce suke a nan ba yasa nake cewa karatu irin wannan a haka fiwo a tafi to zai wahala a fahimci kamar gado idan an zo aka ce maka masalan an faɗi jumlan masu gado misalan in ma an ce ka haddace masu gado sha biyar maza sha biyar goma mata in ka haɗa kaga ishirin da biyar to kaga ishirin da biyar an ce a ciki akwai masu gado da asibci akwai masu gado da farilla akwai masu gado ko da asibci ko su da farilla akwai ko masu gado ko su ci da asibci ko su ci da farilla ko su hada baki daya wayannan duk ba a kawo su a rufe ba a rubuce a nan ba allahumma sai dai ga littafin da malam nazifi yake yi in allah ya sa ya fito ya ga hasken rana to za a iya fahimta wayannan abubuwa ka gani eh yanzu duk ka lissafa mutum goma sha biyar wanda suke ci maza ko ka lissafa mutum bakwai da suke ya mutum goma kai mata to ka gan ka ɗauko biyar nan ka ɗauko uku nan kada ka ga takwas to takwas ɗin nan da ka za ka kawo su ba a cikin wannan suke ba a nassin suke ba to kaga shi yasa ake cewa laƙanta karatu yana da matuƙar muhimmanci idan ba laƙanta ka je kai ba wannan ba za ka gano wa'annan ba sai ka je gun malami ka laƙanci wa'annan eh sannan su kansu in aka zo aka raba maka an ce masu gado da asibiti mutum goma sha biyu ne ko to ka gani su ma baka zauna gaban malami ba ka lakance su ka gani kuma sha biyun da aka ce fa a jere suke a jeren nan da suke wani baya shigewa gaban wani daga wannan sai wannan dan duk wanda ka faɗa ya kore na gabansa to sau aka ba a iya samun takadimi da ta'khiri a ciki ba yanzu ba idan muka ce masu da asibiti sha biyu muka ce ɗa ɗan ɗa ka gani idan ka ce ka gabatar da ɗan ɗa akan ɗan ɗa wasu ala ta rikici dole ɗa zai gabaci ɗan ɗa ka gani in ka ce dan washi gege dan wali abbi dan dan washi gege dan dan wali abbi sai ka zo da su a jere saboda duk wanda ka faɗa yanzu mun ce masu ce da asibiti sha biyu in ka ce ɗa to guda goma sha ɗaya duk ya kore su sama in ka ce ɗan ɗa ya kori duk goma nan na gabansa ko in ka ce dan washi gege masalan ya kori duk sauran na gabansa dan uwa abi ya kori duk sauran gabansa haka abin yake tafiya to za ka ga Allah tabaraka wa ta'ala da yazo yi bayani a cikin wato Qur'ani gado yasmin nan su yusikumullahu fi auladikum ko sai da yaje can ƙarshe ina jin ƙarshen wasu sura suratul nisa'i ne ko sai kawo ya kawo mas'alar gadon kalala eh ya kawo ya kawo ya kawo kalala saboda wato mutukar shi yana da mutukar muhimmanci da kuma rikitarwa Allah ya ware shi daban ya kawo shi a wannan gefen da sauran haka sai a fahimta ya unwa to dai muna magana ne ba kan rabon gado ba abin da ya kawo wannan magana maganar da shi wato sa'adu ne ko wato jabir kai da yake cewa yani yani mana ko ya ji ya taba ta yani ta dauke ta kama ba ta yi? to dan eh abin da ya kawo wannan maganar da shi jabiru yake cewa da manzala sallallahu alaihi wasallama wato shi yana ganin ba wanda zai gada zai gada sai dai kalala to kalala nan shine kawo muka shigo muka shigo da wannan zancen eh babu wanda a wato bi raf'il waba'i wal humma babu wanda ya addu'a wato dauke wato wata annoba da humma da annobar zazzabi ta ma zazzabin a annoba ce in ta sauka ga duk kowa ma yana yi حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها هشام بن عروة يا كبر بابنسا بابنسا يا كبر أنا عائشة رضي الله عنها الله يدري أنها شو أيتنا أنا عائشة قالت تشي لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عندما قال صلى الله عليه وسلم يجباتو واتو مدينة كينا ما نازو مدينة إيه وإك أبو بكر sai aka jinyatar da abubakar wa bilal da bilal na suka samu jante ala ta ce fata kaltu alaihi ma ta ce sai na shiga wajensu na je in duba su fakultu sai na ce ya abati ya babana kai fata judika ya kake ya halin naka ya lafiya taka wa ya bilal ya kai bilalu kai fata judika ya ka samu kanka ya kake ji ala ta ce wa kana abubakar ta ce sai na abubakar ya zama idan aka zatuhul humma idan wato zazzabin ya kama shi mana ya masa zafi ya kulu sai ya rika cewa kullum ru'in musabbahun fi ahlihi wal mautu adna min shiraki nadi wannan mun yi wannan hadisin baya ina jin kwana uku baya yace kowane mutum zai waye gari cikin iyalinsa amma bai sani ba wato mutuwa ta fi kusa da shi daga hancin takalminsa eh ka san hancin takalmin mutum ai yana kusa da shi domin shi dan yatsan nan ne yake maƙyar da shi yace to yana zai wayi gari cikin iyalinsa amma kuma mutuwa ta fi wato hancin takalminsa kusa da kusa da rayuwarsa kusa da shi eh wa kana bilal tace kuma bilal ya zamo idza uqli'a eh idan wato shi ma aka yaye masa ya dawo hayyacinsa eh idza uqli'a anhu idan aka yaye masa to yarfa'u aqiratahu sai ya daga sautinsa shi ma fa ya kulu sai ka ji yana cewa ala laita shi'iri hal abitan da lailatan biwadin wa hauli izhirun wa jalilu wa hal aridan yawman miyaha mi jannatin wa hal yabdu walli shamatun wa tafilu kagan ala laita shi'iri wannan abu ne laraba suke wato yin magana in za su yi magana wato suna kawo laita shi'iri ko abin da ya zama abin ban mamaki ko kuma in za su fara da wani abin da suke so su ja hankali to suna farawa da wannan kalmar kamar yadda in za su fara waka suke fara da gazulu ko kuma zikirin diyar wal adalal ya ce hal abidan shin zan kwana a wannan daren biwadin a wuri wa hauli a gefe na akwai izgirin wato wato tsaure wa dalilin da dalil wato itaciya ce shi ma wa har arzikin yawman ko zan samu in sha yawman wani iri in sha miya hamijin natin ruwan nan na mijinna kamar da na faɗa kasuwanni ne guda uku mijinna da zulmajaz da kuma wace ce ɗayar da ukaz ukaz zulmajaz da mijinna kasuwanni ne guda uku ake cin su to yana buri ko ya samu lafiya ya je wato ya je mijinna ya sha ruwa a nan to shine wato suna cin kasuwan ne bayan shawwal wato kasuwanni ne manya na larabawa jaziratul arabu duk anan suke taruwa za su ci ɗaya a cikin shawwal su ci ɗaya a cikin zulƙida su ci ɗaya a farkon zulhajji sai kuma su ƙarasa su aikin hajji haka laraba suke wahal yabdu walli shamutun wa dafilu shin yanzu zan kuma hango shamutu da dafilu sunan duwatsu ne eh za su kuma bayyana gare ni ko kuma a lokacin tafiya yayi to yana yana wato buri zai samu lafiya wato ya hajje wato sha ruwan nan namijin na kuma ya je wurin wayannan duwatsun kala sai ce kala da aisha tunanin aisha sai ce fajitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai na zo kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa akhbartuhu sai na bashi labari da halin da Bilal yake ciki da halin da Abubakar yake ciki fa kala sai manzo Allah ya ce Allahumma habib ilaina almadinata Allah ka so yadda Madina a wajen mu kama ka hubbina makata kamar yadda muke son maka au ashadda ko ma mafi wato tsananin yadda muke son maka ka sa matsalar mu rika son madina fiye da yadda muke son maka wasa hiha kuma ka inganta lafiyarta da lafiyar mutanen cikinta wa barik lana kai mana albarka wato fi sa'iha a cikin kwanan awanta wa muddaha da mudun awanta wa qulhum maha ka cire zazzabinta fa alha ya ubangiji kamar da can bil juhubatu ka sa shi a juhuba sai kuma Allah ya ansa addu'ar tasa eh duk waɗanda suka tashi saboda jante saboda canjin yanayi suka samu wato jante wato sun fito daga yanayin maka sun shiga yanayin madina kowa ya san yanayin maka zafi ne kuma kowa ya san yanayin madina sanyi ne eh da aka sai aka samu jante manzo Allah da ya alwala da ya da ya alwala ya addu'a bayan ya alwala ya addu'a to shikenan sai duk wannan wato rashin lafiya duk sai ya bar garin duk kuma suka samu lafiya a lokacin addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an shiga mu da yana da yawa ne bismillahi rahman rahim kitabu tibbi littafin wato dubbi magani babu ma an zala lahu da an illa an zala shi ba babu allah bai saukar da wata cuta ba sai ya saukar mata da magani حدثنا محمد بن الم- الم- المثنى حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا عمر بن سعيد أبي حسين قال حدثني عطاء بن أبي رباح إيه، شي أبي حسين شي الكنية عمر بن سعيد بن أبي حسين إيه، to ya ce haddasa ni ya dawo bin abi rabahin ya dawo dan abi rabahin ya zantar da ni an abi hurairata shi kuma ya karɓo daga abi hurairata radiyallahu anhu Allah da shi an annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam kala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma anzalallahu da'an Allah bai saukar da wata cuta ba illa anzala lahu shifaan sai da ya sauka masa da magani in Allah ya saukar da cuta to ko ba a san maganin ba ana bincike za a samu maganin eh babu hal yudawir rajulul mar'ata aw al mar'atu rajula babu ne ne ma magana ha- cin mace ta yi wa namiji magani ko kuma namiji ya wa mace magani حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بشير بن المفضل عن خالد بن زكوان عن ربيع عن ربيع كو عن ربيع بن مؤوز مؤوز ابن أفراء قالت آه، ربيع بن مؤوز بن أفراء قالت تتش ربيع وسنان نمتش eh ƙarar ta ce kunna na gazu ma'annaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mun zama muna tafiya yaƙi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to idan mun je yaƙi mu mata aikin mu naskil qauma mu ta kawo wato mutanen mu ruwan sha eh wa nakhdimuhum mu ta musu hidima eh wa naruddul qatla wal jarha ila al madinati wanda kuma aka kashe da wanda aka jiyo ciwo mu dauke su mu mai da su madina eh. babu shifa babu shifa'u fi salasin waraka suna tana cikin abu uku حدثنا الحسين حدثنا احمد بن منيع حدثنا مروان بن شجاع حدثنا سالم الافدس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس سعيد بن جبير يا كبو daga Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu ma la su kala yace ashifa'u kaga dai waraka fi salasin tana cikin wato wato wato salasin abu fi salasin tana cikin abu uku shurbatu asilin wato shan zuma ba kuma kawai ne ka ɗau zuma kai ta kwankwada ba a'a wanda ya san kafiya zai gaya ma za ka sha ta lokaci kaza za ka sha ta adadi kaza to da- da wato da wato da- da da jagoranci wa sharɗatin mihijamin da sharɗa wato tsanan nan na mihijamin mai yin ƙaho eh kasan ƙahon yana shatawa kuma a zo a sa reza a tsatsaga eh to shine sharɗatu mihijamin wa kayyatu narin da lalas ɗin wuta wa an ha ummati manzala ce ni dai na hana ummata an alkayi gabaran wato lalas in ba ya zama dole ba eh a can gaba za mu gani inda manzala yake cewa amma in ya zama ba makawa sai an yi to a yi shi eh rafa alhadisa wa rawahu ummiyu ko ummi ya raf- ya daga hadisi ma'ana wannan hadisin marfu'i ne kenan ma'ana ya daga shi ya kai shi har ya dangana shi ga manzala sallallahu alaihi wasallama kuma rawa kuma ya kuma rawaito shi eh an laisin daga lais an mujahidin shi kuma lais daga mujahid mujahid kuma an ibn abbas daga abdullahi dan abbas shi kuma abdullahi abbas annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallama bil asli a cikin sha'anin wato zuma wal hajmi da qaho مم. حدثني محمد بن عبد الرحيم أخبرنا سريح سريج بن يونس أبو الحارث حدثنا مروان بن شجاع عن سالم الأفدسي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس سعيد بن جبير يا كبر عبد الله بن عباس annabi shi kuma abdullahi dan abbas ya karbo daga annabi sallallahu alaihi wasallama to annabi sallallahu alaihi wasallama kala ya ce ashifa'u waraka fi salasatin tana cikin abu uku shardatu mihijamin wannan sharɗan nan ta shi mai yin mai yin ƙaho eh wannan zagayen da kuma wannan wato kyas din da yake yi au sharbati asalin ko kuma shan zuma eh au kayyacin binarin ko kuma lallas da wuta wa ana an ha ummati ni da ina hana ummati al'umma ta an alkai gabarin yin wannan wato lalas na ayi lalas da wuta mhm Ban kabir. Eh. Eh. Aha. lalas ba ai ba da ba ma ai a zo zamanin nan ma in ba dai dan wayannan zamanin ba ai ana yin sa ko mu mun san san da ake yin sakiya eh ka san sakiya ko amma zo kai fa tsoho ne ma gabe ai shi ma nau'i ne na nau'i ne na nau'i ne irin nau'i ne shi ma na wannan na lalas din nau'i ne yana daga ciki ita tsakiya eh eh iri iri ne ita idan ciwo ya yi ruwa amma ba a yi sai ciwo ya yi ruwa domin idan bai ruwa ba aka yi to kuma an yi sakiyar da ba ruwa ya ji ba haushi tsakiyar da ba ruwa ko masifa ce ita karfin ake sawa a wuta kibiya ce mai tsini za a sa ta a wuta to idan ta yi ja sai ta yi ja tsirfa amma garwashi sai a ɗauko sai a cika a zare ba wai za a bashi ma aka aka ke cin sai a ce a ce da to haka ake yin wannan tsakiya eh eh sai ya tsalle ya fita ruwan eh to shi ma shi kuma lalas shi kuma da wuta shi kuma ake yin sa shi lalas kamar ne kamar a ce a kone wajen ciwo ne kamar a kone kamar wato kamar konewa ce ta wajen ciwo shi ma da wuta ake yin sa eh sai a sa karfe a wuta sai a kone abin da ya shafi ko ciwo shi wannan sai in ciwo ya yi ruwa za a yi sirkiya amma shi wancan ba sai ya yi ruwa ba kamar misali kaga kamar wato kamar a ce mutum ina amma ka san tuwon kasa dai ko to a yi nau'in sa ne ya duk shi ne za a yi tuwon kasa kamar ko yaro ya taka kusa ko wani abu za a yi tuwon kasa sai a zo a danna masa to a duk dillalas ne ko kuma wani guri ya kumbura a sa a yi tuwon kasa a sa ko kuma sanyi ne shi ma sai a yi tuwon kasa to shi kansa wannan tuwon kasa in ba a iya ba to aka yi shi ya yi zafi aka dora kuma sai gun ya kone sai a samu kuma sabuwar cuta fata salatul fati alhamdulillah rashin akwai